ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا تموتن إلا و منها زوجها وبث منهما رجالا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا bayan haka assalamu alaikum wa barka masallacin zakiya masjid Usman Asabar da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda kuma ya yi daidai da sha shida muna cikin wannan sura mai talin goma sha biyar na fi sama'i burujan wa zayyana
جعلنا في السماء بروجا وما من كل شيء مبين
sanya wa to a sama burujan burujan din nan malamai sun yi tafsiri hanyoyin tahiyar rana da wata nan a sama ko kuma wasu kuma ma suka na tahiyar rana da wata Dina saboda masu kallo in sun kalla abin zai birge su. In hanyoyin tahiyar tahiyar rana mai a sama burujan taurari da rana ta yanda wato linnazirina saboda masu da Allah tabaraka wata'ala yi da cikin halittar ƙasa Allah tabaraka wata'ala cikin halittar shi yana wannan suka ce to in ku haka nan ne wajibi ga muminai kenan su ma idan suka ka samo injini ka zo wanda zai kalla kenan ya ga abin ya burge shi abin ya yi kyau sunna Allah shi ma Allah ta ayyukan ka kenan da gine-ginen ka da hankala kenan za a ga ta ta birge injiniya ko wani abu shi mai ginin kawai shi mai gidan shi za ya zawa kawai ce kawai kan haraka amma yanzu da to za a ga dai abin da ya ɗara da Allah tabaraka wa ta'ala hatta dan adam tabaraka wa ta'ala yana lura da kyau tabaraka wa ta'ala yace me yasa yayi hakan ya jiyo magana Allah tabaraka wa ta'ala don ya zo ya sabko wato jefake yanzu a nan ke hitawa akwai lokacin da dare ke shigo akwai lokacin da dare ke fita ga watan kaza to mun samu hakan ne saboda kaza ya ka ka gano an yi kwanan hudu kuma in ya shigo din ya zamu zanji gane yana tafiya yanzu kuma wato mijinta ya sake ta yana da alaka da addinin to tahiyar rana da kasashen da misali sai an yi wata shidda din rana ce sai an yi wata shidda din dare ne akwai rana din akwai wata rana na fitowa kuma rana na bangare a dare su ba da wani bangare a rana amma ba wai don suna ga kuma yanzu misali ka kaddara a cewa to za a yin wata shidda duk dare ne kawai sun yi wata shidda kenan ba su ga rana ba yaya kake gani da cikin wasu abubuwan ba san yadda za a gudanar da su ba shi yasa aka ce ta ta fuskar addini ai su tunda babu dare da rana da kasashen da ke kusa da ku wanda su suna uba da ko dai awa wato sha biyar ku ce wannan to awa na kaga awa goma sha biyu kenan sai su kame ba don haka dai kenan Allah ta kowane shaitan arrajim wanda yake wato jehwaki don saboda cewa shaidanu hawa juna suke yi sai su yi ta hawa maganar da Allah tabaraka wa ta'ala ya
yanzu Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya ce saboda shi ne su da kashe su kama kala biyu sata shi su yi magana Allah dan Allah ta'ala yana cewa innahum anis sam'i lama azulu su dangane da wato su to akwai kuma zama wani gani a kan tsari kuma ake je yake su shi ne dai allah tabaraka wa ta'ala abin da ake nufi dama da arrajim wato shi ne almarju wanda ake je kewa wato wulakantacce a wurin shi zai su ce mishi kenan marjum ne shi wato zai tura tawaka daga ƙasa habasha don su je su rushe ɗakin ka kabarin ne in sun samu kabarin shi duk in suka biyo ta kabarin shi sai sai to shi yasa wai in farat to ku je kabarin shi a takaice da kenan abu wanda yake wulakantacce zamanin sarrafa sama shi ne wannan yula yula wanda suke tattaka tunan su da su je su yi wani yusuf shihabun wa ilhumi daga cikin abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake ba wa mala'iku na umar an halicce ta ne wato don saboda an halicce yana cewa alladhi khalaqa sab'a samawati إليك البصر خاطئا وهو حسيب لهم عذاب السعير إنا زينا السماء ظهورا ولهم عذاب واصف إلا من خطف الخطفة فأتبعه biyo sai ta biyo irin wannan wa sai manzo Allah ce wannan dai su bishe su ba komai bane ba sai sahabbai suka ce ya rasulullahi ya manzo Allah fa innahum yuhaddisuna ahyanan bi shay'in yakunu haqa suna hudayen wani abu kuma abin ya kasance gaskiya ne qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tilka kalimatun ai wannan kamar wata kalma ce guda daya min al-haqqi wadda take wato ta gaskiya yaftatifu hal jinni wanda aljini za ya tafi a can sama kenan sai ya dan sato ta daga cikin maganganun mala'iku fa yaqrabu fi uzni waliyi in yazo sai in ya sabko sai yazo sai ya karanta ta ga wani aljini daga cikin aljinin duniya mun gane ku sai ya karanta ma wato wani aljini daga cikin aljinin duniya kamar yanda wato zakara yake yin hoto to shi ma in yazo kenan sai ya dan farmata mishi ya gaya mishi amma wa idan shi wannan shi wannan boka sai ya ƙara ga wannan gaske guda ta sai ya ƙara ƙarya ta idan shi yasa jama'a galibin maganganun boka ya ƙarya ne amma wani lokaci ana iya samun gaskiya da to cikin gaskiya cikin wato cikin maganganu na ɗari to ɗaya ne kawai ɗaya ne kawai ɗaya ne kawai gaskiya sauran kawai da ƙarya ce dan haka dai wannan abu yana faruwa jama'a ana samun tattakawa su kamar yadda manzo Allah ya tabbatar su tattaka junansu har su jacca ƙururuwa sama don su ji wata magana daga cikin mala'iku daga cikin maganganun mala'iku idan suka yi ta sai su yi sauri sai su sai su gaye ta ga wani boka to yanzu misali idan kamar abin zai wari ne nan da kwana uku ko nan da sati kaga kenan zai zama tuki ne shi bokan ya ji wannan abu idan kuma bokan ya ji wannan abu sai ya kasance shi ya ware bayan wannan abin kafin rana abin ta zo abin ya bayyana kenan da wannan sai sai karya su ce kenan su ma kun san gaibi al'adar ba kuma gaibi su ba su san gaibi sai Allah ta'ala ya ce والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم
na kenan yanzu kamar wancan ayoyi jama'a Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayanin irin halitta shi da kudura shi ne a sama yanzu kuma za a dawo ƙasa Allah ya ce wal arda madadnaha ita kuma ƙasa ita ma mun shin hudata da muka shin hudata wa alqayna fiha rawasiya sai muka jewa a cikin ta muka jajjewa duka a cikin ta ko ina rawasi wato duwatsu wanda suke masu rike wa ambatna fiha min kulli shay kuma muka tsirar daga cikin ta daga duk wani irin abu na tsoro muka hito da shi daga cikin Allah ya ce mawzun shi wannan abun wanda za ya kasancewa wato mun kaddara shi gwargwado mun gane ku ma'ana mun san ya shi ya zama to gwargwado shine mawzu bi miqdarin muayyan wato da wani miqdari da wani gwargwado wanda yake sananne a wajen waja'alna lakum fiha ma'aish kuma a ƙasar nan cikin ƙasa duk sai muka sanya muku abincin na abincin bayan Allah duka yana na duka daga ƙasa yake fitowa ko ba abin da muke ci daga ƙasa yake fitowa waje an nada kun fiha ma'aishi ai mata ishuna bi abin da kuke rayuwa da shi tun daga abinci da abin sha da sutura kuma da ma wanda ba wannan ba duka daga ƙasa yake Allah ta'ala ya ce wa mallastum lahu bi raziqi kuma har yanzu kuma wato muka hadda ma abin hadda ma wa'anda ba kuke azurta su ba ma'ana cikin ƙasar nan mun sanya abincinku da abincin wa'anda ma ba kuke azurta su ba kun bayanci ƙasar ayan na jama'a idan wata allah da kun fi ha ma'aish wato ita ƙasa mun sanya muku abincinku yana nan cikinta kuma sannan mun sanya abincin ma wa'anda ba kuke ci da su jama'a mun gani su wane ne wanda ba muke ci da su ba kenan su ma wanda Allah ya sanya arzikin su duka a ƙasa shi ne suka ce wato kamar dabbobin daji mun gane dabbobin daji kaga babu wani mutum wanda shi ne ke taya yana ba su abinci shi ma tsoron su sannan kuma suka ce da tsuntsaye tsuntsaye shi ma babu wani mutum wanda yake ba su abinci in ma kaga mutum yana ba su abinci to dai yana ba su ne amma ba wai dan in ba su ci wannan abincin nashi ba ba za su rayu tunda su haka suke fita su je su nemo abincin su kuma su koshi kuma gobe masu komo kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dan haka kenan cikin ƙasa Allah ta'ala ce mun sanya abincin kuma mun sanya abincin wa'anda ma ba ku ke azarta su ba ba ku ke ba su abinci ba suna ci wannan aya jama'a tana nuna mana cewa arziki Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ya dauki nauyin arziki kuma sai ya sanya mana arzikin mu cikin ƙasar kowa Allah ya sanya masa arzikin su cikin ƙasar kowace ƙasa za ka ga abinda akwai abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya bata na arziki kuma arzikin nan mabambanta woga ga abinda ke gare ta woga ga abinda ke gare ta woga ga abinda ke gare ta kowace ƙasa akwai arzikin da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya a cikin ƙasar to shine kinan waje Allah lakum fiha sai muka sanya muku a cikin ƙasar nan ma'aisha dukkan dangogi da abinda za a iya zama towa shine sanadiyar rayuwar ku wato shine abincin ku tun daga abin da in kuka ɗauke shi in kuka ɗauko shi ɗan kai tsaye shi ne abincin daga kuma abin da wato zai ba ku kuɗi in ya zo kuɗin kuma ku kawo abincin in kuna su shi ne wa mallasin da hudu razaki da kuma wa'anda ma ba kuke ci da su ba su ma duka mun sanya wato arzikin su dai a cikin wannan ƙasa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa in min shay'in illa inda na khaza'in babu wani abu wanda yake wato a cikin duniya da kuke ganin shi ba ce sai ya kasance muna da taskokin shi muna da sito-sito na shi khaza'in jam'i ne na makhzan makhzan kuma dama shine wurin da ake ajiya wajen kasashen larabawa misali ko cikin gida ko cikin wata ma'aikata za a ga sai a yi wani wuri sai a sa mishi nan wurin makhzan kenan nan sito ne wurin ajiye-ajiye kuma suka ce ita kalmar makhzan dama ana faɗa ta ne cikin abin da wato wuri wanda ake aji kayan da suke da muhimmanci dukiya wadda take da muhimmanci dan a kiyaye ta dan a wato tsare ta to Allah tabaraka wa ta'ala yace wa in min shay'in wannan yadda nafiya ce bi ma'ana ma ma min shay'in babu wani abu ha a duniya kaka illa inda na fazailu ba shi muna da wato taska taska ta arzikin shi muna da suto suto na shi komai muna da suto suto na shi dukiya ce abinci ne arziki ne ko ma menene muna da suto suto na wannan abin inji Allah Allah ya ce amma wa ma nunzilu amma ba mu hiddo shi illa bi qadarin ma'lum sai ga gwargwado wanda shine sanani ba mu hiddo shi wato mi ta zuba muku mi ta zuba muku hayya muku yawa din ga banna kuna alfahari a'a mukan barin shi ne kenan kawai wato ba za mu fito da shi ba illa bi qadarin ma'lum sai da sai wani dan gwargwado na gwargwadon dai bukatar ku yanda hikiman mu tabba mu na cewa haka nan ya kamata mu tsaya to sai mu tsaya da kunan wurin jama'a mun gani eh alladhi yatanasabu ma hajatin nas sai mu sako da shi yanda za a yi gurgurdan dai bukatun mutane saboda inda Allah tabaraka wa ta'ala zai fitar da arziki duniya ya zama to an samu arziki wanda yake mai yawa sosai kowa ma maloniya ne Allah ya ce to labagaw fil ardh walau basata Allahu rizqa li ibadihi labagaw fil ardh walakin yunzilu bi qadarin ma yasha wani zai ce yau ya kai wai arzikin gaba mai sama kawai ba a saukar da shi kawai Allah ya ta zubawa ya ta zuba da yawa eh kowa ya samu suka ce ai rayuwar mu ma ba za ta yi daɗi akwai ayyuka waɗanda suke kowa na bukata a mashi don kowa ke da kuɗi to ba za a samu wanda za a wannan aiki kaga wa zai ma dinki tela ha wa zai zanki ma shara wa zai ki zai wa zai zama shine yaron ka a shago ko ba ka ba wa za ya zama shi wa za ka dauka dan bare ma kana da gona wa za ka dauka ya ma wani aiki ko ya ma waskare ko ya ma kaza ko wa za ka ba kayan ka ya wanke ma ko wa za ka ba wankin hulla ko ba ka ba wa za ya ma gini ko ma mai kudi ne ba ko wanda zai ko a oga da haka sai ya kaga rayuwa ba za ta yi daɗi da haka Allah tabaraka wa ta'ala ce walau basata Allahu rizqa li ibadi inda Allah tabaraka wa ta'ala zai shimfida arziki gaba ɗaya ga bayan shi kowa ma mai kuɗi ne Allah ce tula ba gafil arda kuma mutane da sun yi dagawa a ban kasa da sun yi da sun yi girman ka tunda wani ko da kake ganin shi ma dai a haka dai ya haƙura ai saboda baya da komi ne ko wallahi ma ai shi yasa ake ce mu miskini miskini saboda wato abin da ke miskini shine wanda yake zuwa ya sun koyar da kanshi kasa ya soke kai kasa in ya zo wajen alaji ko wajen mai gida ko ba ka wani tunda baya da shi amma da a ce yana da shi wurin da kake ganin yana yana soke kanshi kasa yana san da kai kasa inda yana da shi da an ga rashin kuɗi da an ga abin da ba daidai ba shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala a ƙarshen ayan ma sai ya ce walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha sai ce innahu bi ibadihi shi Allah game da bayan shi wa khabirin yana da labari ya san su ya san su basirin kuma mai ganin abin da za su mai ganin abin da suke yi mana Allah ya san dan adam shi yasa kenan ya san in yaba dan adam kowa ya zama mai kudi ne da kaga abin da za a yi ai a yanzu din ma da ba kowa ke da kudin ba to su masu kula da ai akwai wanda suke da girman kai da su Allah da ala ya gayi da kanshi sai kalla innal insana la yatgha za ga dan adam wato yana tagawa yana jiji da kai yana ganin ba wanda ya isa ko ba haka ba yana wata irin tahiya yana daga kafada shi ya shigo wani wuri ma yana ganin mutane duk banzaye duk ba komai bane ba su suwa yesu saboda a cikin wurin inda ya shigo inda ya san ba wanda ya dara shi kuma abin duniya ba ba wa imani ba ba da komi bane ba dama ake yin kare ba dama kawai da ribin kiya ne kuɗi ne su ne kawai in ka dauki bangaren lahiya wata gila ko wanda ya bi shi bangaren imani ko wanda ya bi shi bangaren addini ko wanda ya bi shi bangaren kaza da kaza ɗiya na kwarai ko mata na kwarai ko kaza duk kana zai samu ko wanda ya bi shi amma me yasa dai shi yake jin cewa ya fi saura kuɗin ne kawai ta fuska kuɗi ne shi wannan shi ne kawai ma'aurin da ya dauka wannan bangaren ne kada ya dauka yake ganin kawai ya fi saura haka zai zai dagawa ya nuna musu cewa shi ya fi su ba komi bane da ya shigo wani wurin ma kawai gani yake kawai bai zo inda ke da ma wasu mutane ba sallama ma yana ɗaya ma haka sallama ma yake amsa ya shigo kawai saboda dagawa kenan ta dan adam Allah ya san ya san mutum Allah da kanshi yake cewa ala ya'lamu man khalaq ya wai ka yi magana shi Allah bai san abin da ya halitta ba ya san ya san halitta ko da yi ka ya san yanda kake ya san yanda muke shi ya yanzu yana kawo mota daga turai kasar da ake kera mota misali in peugeot ce ko in toyota ce ko in mercedes ce to kaga su waɗanda suka yi motar nan kai yanzu a matsayin ka na baka ke so a kaza kai ka nuna musu kayi su san wannan motar ba ka nuna musu kayi su san wanda su suka yi ga sana to haka kuma Allah tabaraka wa ta'ala to ina ma ga kuma ai ilimin Allah game da dan adam ya yi ilimin bature game da mota ya yi ilimin bature game da mota dan haka Allah ta'ala ya ce amma wa ma nunazziluhu ba mu saukar da wannan arzikin illa bi qadarin ma'lum wato sai da wani gwargwado wanda nan za mu tsayawa saboda in aka tsaya nan dan shine zai fi sanyawa wato rayuwar ta daidai in aka saukar da arziki jama'a ga mutane da yawa ga duniya wallahi wasu hatta Allah ma ba za a bi shi za mu da gawa za a mai girman Allah ya san da haka nan sai ce dan haka kenan ba ma saukar da shi sai gwargwado kawai mun san gwargwadon abin da za mu bada sannan kuma jama'a hata a mataki ma na tattalin arzikin duniya yanzu misali in wata ƙasa ta zo ta ce kai tunda mu muke buga kuɗin kanmu kawai mi kuɗin nan da yawa kawai kowa ma ya cika su ya cika su cikin gidajen shi kawai shikenan kuna ganin abin yayi sai matsala ce wani kyana tambaye wani masani dangane da abin da ya shafi tattalin arziki da kuma buga kuɗi yace abin yace na daga cikin abin da ke lalata wato kuɗi ya kasance ba su da daraja shine a buga su da yawa ba na daga cikin abin da ke lalata darajar su ke a buga su da yawa ba kasa yanzu misali kawai munan wurin mu dibi dirje din mu wato na na Niger ga wannan shekarar mu ce to da dai can wurin kawai miliyar kaza ake bugawa yanzu a buga linkin ba linkin din su saboda kawai su wadata to in suka wadata dan kuma sai su zama kamar yayi sai an zan gizawa da buhu ana cikawa dan abu kadan in zaka sai sai ka sai ka cika buhu gawa sai su zama kuma kenan ba su da daraja darajar su sai ta wani in ka lura za ka kuma da haka nan ko najeriya ya san ce wato lokacin buhari ne an bubbuga kudade an buga naira ta yi yawa a lokacin da shi wannan masana yake cewa an buga ta wato ta yi yawa wannan na daga cikin duk abin da ya kawo sakamakon wannan abin duka dai yana daga ciki kenan in ka in ka lura kenan sunnan Allah tabaraka wa ta'ala da shi ma Allah yana da taskokin amma baya saukarwa sai bakin gwargwado kaɗan to ita ce dai ko mu yanzu in muka bi ta haka na ɗin kenan sai a zauna lafiya ko kai gidanka misali a ce kai mai arziki ne ka saki dukiya wadda take mai yawa ga iyali mata da ɗiya da kowa ka sakan ma kowa kowa a mai atm ma kawai na ɗaukar kuɗi irin yadda larabawa suke mun gane ku a ce kawai duk wanda ya ga dama kawai duk lokacin da ya so kawai ya je ya gaba wasu yara ne suka zo suka suka yabo kudin na kasan mai zai suna ma yanzu shi kashe kansu inda ba san ciwon kansu kuma ba san zayen wannan dukiya kuma shi yasa ai za ga larabawan kuma kan ke waruwa a wajen kinan dai Allah tabaraka ta'ala ya sanya gwargwadon dukiya ya zamanto ya zamanto wato ta zamanto gwargwado saboda in ta yi yawa banna za a samu wannan shi yasa kenan sai malamai suke cewa kenan kai bawa in ka san haka sai ka yi hakurin matakin da Allah ya barka kun gane jama'a kai ka dinga samun damuwa dan me Allah bai ma arziki ba dan me Allah bai baka masu yawa kai dai in dai Allah tabaraka wa ta'ala ya baka abin da kake rayuwa da shi ya baka rubin asiri to kawai shi kenan sai kai saboda Allah subhanahu wa ta'ala dama aikin da ka zo yake nan duniya ka zo ne dan kai wa Allah tabaraka wa ta'ala ko ba ka kenan wato kowa ya yarda da rabon da Allah tabaraka ta'ala ya bashi saboda Allah subhanahu ta'ala bai bai yarda ba kuma dama bai amince da ya zuba dukiyar nan ba ta yi to in kana daga cikin wanda aka ba dan abin da aka ba kawai shi ke da kai ta hakuri kawai kai ta rayuwa ba babban abin da ke da muhimmanci ne kawai dama a samu a samu rufin asiri ko ba shirin shi dan da ma duk wani ma wanda yake ganin misali shi mai wani abu ne watakila a garin su ko a cikin unguwarsu ko kaza in ya je wani wuri shi ba wani bane ba wani bane ba dan abin da aka bashi kawai na abinci Allah ta'ala ya ce wa man nazilu illa bi qadarin ma'lum sai Allah ya ce wa arsal nabiyya wa arsalna riyana lawashira fa anzalna minas samaa'i ma'an fa asqaynakum wa ma antum lahu bikhazin wa inna lanahnu nuhyi wa numiitu wa nahnu الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم Allah tabaraka wa ta'ala ce wa arsalna riyaha wato mun kuma turo iska lawaqiha dan ya zamanto ita iskar nan kenan ita ce za ta zankin barbara ga gizagizai jama'a wato mun ga mun ga dai gizagizai ko kenan ita wannan iska ita ce za ta zankin barbara ga wannan gizagizan sai gizagizan sai su dauki ruwa a wannan kawai kudurar Allah ne ce tabaraka wa ta'ala ko kuma ya zamanto wa arsalna riyaha mun turo mun turo da iska lawaqiha dan ya zamanto shi iskan nan shi yake yin barbara tsakanin wani ice zuwa ga wani ice idan yanzu itatuwa jama'a akwai itatuwan da za mu ganin suna yin ƴaƴa kuma alhalin ba a musu aure tsakanin juna ba to shi wannan iskan shi yake zuwa sai ya dauko kamshi kamshin wannan namijin sai ya kai mace wanda iska ne da muke gani musamman ma yan an shuka suna kusa kusa da juna nan maza ne itatuwan ga mangwara ne ko wani abu nan maza ne nan mata ne to yanzu babu ma bukatar sai an sai an je an yanko wancan an zo an azanan dan ba kowane ba kowane ƴaƴan itatuwa bane ake musu wannan aikin amma kuma suna yin ƴaƴa kenan wannan iska ita ce take ebo kamshin wancan namijin sai ta zo ta sanya ga mace to sai ya zama to kamar wannan shine barbara wannan iccen da haka wato sai ya bada amfanin da ake so a samu amma akwai kuma bangaren itatuwan da za a ga kuma su kuma sai an yanko ne an sanya ga ita mace to shine wa arsalnar riya ala waqi'a mun turo iska wanda za ya zama to mai yin barbara fa anzalna minas sama'i ma'an sannan kuma sai muka saukar daga sama muka saukar da ruwa fa asqaynakum sai muka shayar da ku wannan ruwan ma antum lahu bi khazini ba ku ne kuke taskance shi ba cikin gulabe da cikin wurare masu kwari kuke aje shi ba ku kuke yi idan an zo ana yin ruwa jama'a kowa daga cikin mu ya sani ba shi ke zuwa ba mu ke yi tawa ba muna ta kora ruwan su shiga cikin wani wuri da muke so saboda daga baya in mun tashi bukata su kuma mu iya goma mu zuba ai ba muke yi su ke yi da kansu ko mu ce wato Allah tabaraka ta'ala shi ke yin wannan shine Allah Allah subhanahu wataala yake cewa wa ma antum lahu bikhazini ba ku ke dauka wannan ruwan ba wato kuna zuwa kuna taskance shi saboda ku yi amfani da shi wani lokaci ba ku ke yi wannan kamar fadan Allah tabaraka wataala wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ard sai muka aje muku su ruwan nan wato a cikin ƙasa wa inna ala dhahabin bihi laqadirun in mun ga dama da sai mu tayar da su ana gama su ku rasa inda suke ba ba su tsaya ko ina kamar mun muke aje muku da haka idan kun tashi amfani da su kuma sai ku sauko sai ku amfani da su sai Allah ta'ala ya ce wa inna la nahnu nuhyi wa numit kuma lalle wa mu dinnan mu ne wa'anda muke rayawa wa numit mu ne muke kashewa wa nahnu warithuna kuma a ƙarshen duniya kuma mu ne zamu gaje duniya baki daya kowa zai tashi daga duniya duka baki daya Allah ya gaje a bishi dama kowa zai waye kawo shi a ba a nemi shawarar shi ba lokacin da za a kawo shi kuma in za ta iya shi kenan ba sai an nemi shawarar shi ba kuma mai kaya ya dauki kayan shi shine wani hannun ruwa da sun kaga daga al'irsi shine gado kenan kuma mu ne za mu gade wa duniya in ji Allah tabaraka Allah ya ce wa laqad alimna almustaqdimina minkum kuma hakika mu mun san wa'anda suka fara zuwa duniya daga cikin ma'ana wa'anda aka fara halatta wa'anda aka fara haihuwa duniyar ga kuma an ma suka mutu to mun san su walakad alimna almusta'khirina kuma mun san wanda za su zowa kuma daga baya mana Allah tabaaraka wa ta'ala ce ya san wanda suka fara zawa tun can warko kuma ya san wanda za su zowa daga baya shine walakad alimna almustaqdimina minkum walakad alimna almusta'khirin kuma mun san wanda su ne za su zowa daga karshe yanzu mun wa ya san wanda za su wanda shine mutanen karshe duniya wa ya san wanda su ne na karshe gare su ne za a tsare kiyama babu wanda ya sani amma Allah tabaaraka wa ta'ala ce shi ya san haka wa inna rabbaka huwa yahshuruhum kuma ka sani lalle ubangijinka bayan wato an yi wannan mutu duka bayan an tashi tun daga na farkon har na ƙarshe Allah tabaraka wataala ya ce huwa ya ashiru shi za ya tara su kuma baki daya yawmal qiyamati da hisab dan tashi an kiyama kenan da innahu hakimun Allah tabaraka wataala cikin dukkanin wannan halittun nashi da wannan ayyukan da yake yi da hikima yake yin su hakimun wato yana da hikima alimun kuma sannan wato masani Allah ya ce ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم Allah ta'ala ya ce ولقد خلقنا الإنسان حقيقة من هلتي دان أدم من صلصال daga yanku laka wadda take busasshiya min hama'in wadda take hatta canza saboda an cakuda ta kuma an barta hatta canza ta yi wari shine hama'in masnun kenan wadda take wato wadda ta canza mun gane ku masnun din kenan shine mutagayyir wadda take hatta kai ta canza to anan jama'a kowa ne aka halatta wato daga ƙasa ai ba kowa bane nan ana zancen annabi adam alaihi salam ke wato farkon halitta baban yan adam din duka baki dai zancen shi ne nan ake kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya halice shi ne da kasa daga nan kuma su yayan nashi kuma aka cigaba da halitta su wato da dogon wani shine wal qad khalaqna al insan hakika mun halici dan adam min salsal daga yinku yinku din nan ya bis kuma wanda yake busasshe min hama'in wanda yake wato baki masnun wanda yake har ya canza Allah ya ce waljanna su kuma aljannu khalaqnahu mun halice su min qablu tun kafin shi dan adam din jama'a kun gane kasar aya idan Allah tabaraka ta'ala yana nuna mana wato a cikin wannan aya cewa su ko aljannu ya halice su ne kafin dan adam sai ce wal janna khalaqnahu min qablu to kafin a zo a halice shi wannan mutumin din to mun riga an mun halice aljannu tun tuni min qablu tun kafin wannan lokaci min nari samu daga wuta wadda take wato mai tsananin zafi mai kashewa dan haka sai Allah tabaraka ta'ala ya ce isqala وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من همأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أظن أسجد لبشر خلقته من صلصال من عمل مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قا- na'am shiga قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين
na'am billahi ibadaka إلا عبادك منهم المخلصين
Na'am, tunan Allah tabaraka wa ta'ala sai ci gaba da cewa, wa in qala rabbuka lil mala'ikati ka tuna lokacin da ubangijinka ya ce ma mala'iku inni khaliqun bashara lalle ni zan halarci dan adam min salsal wato daga yunku busasshe min hama'in wanda yake kuma baki masnun wato wanda yake ya canza yanzu idan na halarce shi fa idza sawaituhu idan na halarce shi wa nafakhtu fihi min ruhi kuma na busa mishi daga rai nan wurin ba wai daga ran shi Allah ba da aka ce min ruhi wa nafakhtu fihi min ruhi a rai dama duka rayuka gaba ɗaya nawa ne na Allah ne aiko to kenan Allah tabaraka ta'ala yana cewa ne kenan sannan kuma sai na busa mishi ran da dama mallaka ta ne ai dama nawa ne amma ba wai ran nashi shi shi Allah ba tabaraka ta'ala ونفقت فيه من روحي كما نبوت مش ري وان داما نيكي ملكا شي تو فقعوا له ساجدين تو gaba ɗayan ku ku faɗi gare shi ku yi mai sujjada yanzu nan so aka ba umarni mala'iku aka ba umarni Allah tabaraka wata'ala ya ce fa sajada al mala'ikatu kulluhum ajma'una sai mala'ikun nan kau suka yi sujjada dukkaninsu kuma baki ɗaya wato taukidi ne da aka ce tunda aka ce kulluhum dukkan su ai kaga shi kanshi ma ya isa amma dai aka ce kuma ajma'u da kuma baki ɗayan su duk sai suka yi sujjada jama'a yanzu ku lura in ya zamanto Allah tabaraka wa ta'ala dama cewa wa idh qala rabbuka lil mala'ika Allah ya ce ma mala'iku kenan yanzu su wane ne ake magana da su kuma za a ba su umarni mala'iku aka ce su yi sujjada kuma sai suka yi sujjada gaba ɗayan su to yanzu shi iblis da Allah ta'ala ya ce illa iblis sai dai shi iblis shin da shi aka ba wannan umarnin mu lura da shi aka ba da wannan umarnin dan Allah ta'ala bai ce wa idh qala rabbuka lil mala'ikati wal wal jani Allah wato sai ya ce mu mala'iku da aljani yace ku yi sujada a'a ayan cewa dai mala'iku su aka ba umarni dan haka yanzu idan shedan yake yake yin sujada bisa ga haka in dai ba ya daga cikin wanda aka ba umarni ya yi laifi a bai ne bai ne to ya za a gina a warware wani Allah ce fasajjadal mala'ikatu kulluhum ajma'un sai kuma mala'ikun da aka ce su yi sujjada dama su Allah ya ambata sai suka yi sujjada baki da illa iblis sai dai shi shi iblis aba sai ya kiya an ya kuna ma asajirin da ke kasance daga cikin masu yin sujjada yaya za a yi kenan malamai suka ce abin da ke faruwa shi lalle mala'iku aka kira wajen ba da umarni amma shi lokacin iblis yana nan tare da su to kuma ko da aka ce a yi sujjadan nan shi ya san hadda shi shi yasa yanzu in ya ƙi yana da laifi mun gane ku shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala da ya ce mishi qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka menene ya hana ka yi sujjada lokacin da na umarce ka a to kenan shi ma an umarce shi ina an umarce shi kuma ai kaga a lokacin nan da sai ya ce a ai saboda ni ba da ni ka ba da ni kake ba ni ba da ni ka- ni ba ai magana da ni ba. ai ba a ce ni ba ko ba haka bane inda wannan ce huje shi amma da yake ba ita ce huje shi ba kawai sai ya ce eh shi ba zai yi bane ba kawai gaskiya a halicci wani can wurin da laka shi kuma an halicce shi da wuta kuma ya je ya sujjada ga wanda aka hal- da da- ga wanda aka halitta da ce kawai ba zai yi kun ga kenan ai ba wai bisa ga sanin cewa ba bai zama ba shi umarni ba ya sani ya sani da haka Allah ta'ala ya ce bala ya iblis ya kai iblis malaka Allah ta kuna ma asajidi me yasa ban kasance daga cikin wa'anda aka ce su sujjada ba kai ma kai sujjada dan me kake a kai shine nace muku anan inda hujje shi ita ce ai ba shi aka kira ba lokacin da aka bada umarni cewa kai mala'iku ya Allah da sai ce Allah ce akai mala'iku ni kuma ba ni kuma ba mala'ika ne sun saboda sinadarin halitta mun ba ba guda ba ni sai ce kenan shi an halice shi da wuta su kuma mala'iku an halice su ne da haske to amma da yake ya san komai sai ya ce mi qala lam aqul li asjuda li basharin ni ho ba zai yi ba in yi sujjada ga wani dan adam khalaqtahu wanda ka halice shi ne min salsalin wato daga laka wadda take busasshiya min hama'in wato wadda take ah, baka masnun kuma wadda take ta canza sai ce kenan shi ka ka- wato kawai shi ba zai yi bane kawai ya sujjada ga irin wannan wannan daga na aka fara samun girman kai da hasada ke daga na aka fara samun girman kai a duniya duka baki daya da kuma hasada uban yan girman kai kenan shine shaitan iblis kuma uban mahasada ma kuma shine wato iblis yanzu hasada ce yake ma annabi adam alaihi salam an halice shi daga baya kuma Allah ya bashi matsayi ko ba haka ba dan haka yake mai hasada sai Allah tabaraka wataala ya ce to qala fakhruj minha to yanzu ka yata daga cikin wato ka yata daga cikin aljanna nan fa innaka rajim kuma kai je wanye ne tsinanne ne baka da wata albarka wa inna alayka la'anata kuma lalle la'anta ta ta tabbata gare ka ila yawmiddin har zuwa ranar tashin alkiyama to yanzu ka ga abin da za ya ce wa qala ya qala rabbi sai ce ya ubangiji ba anzirni ila yawmi ba'thun in ma dai haka nan ne kenan ba matsala amma dai ka saurara mini ka ka amshi raina har sai ranar da za a wato sai ranar tashin alkiyama suka ce wannan yana yana yana nufin kenan ranar da za a yi busa ta farko an gane domin idan aka yi wuta ta farko wa nufiqa fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fi al-ardi illa man sha Allah wannan buta ta farko to da an yi tare shi ma iblis din shi ma zai mutu kuma alfarmar da ya nema a mishi kenan kuma an yi mishi dan Allah ta'ala ce yayi qala fa innaka minal munzirin to kaje shi kenan kana daga cikin wanda an saurara musu dan kaje ila yawmil waqtil ma'lum har ya zuwa wani lokaci wanda yake sananne shi ne kenan da za a yi busa ta farko to yanzu shi- yanzu shedan zayan alkawari yace qala rabbi yace ya ubangiji bima agawaita ni saboda abin da kai wato na halaka ni da kuma nisantar da ni daga rahama to la uzayyinanna lahum fil ardi ni kuma zan ci gaba da kawata musu a ban kasa in yi ta kawata ma bayanka wato shedanci da kafirci da sako da fasikanci da komai zan ci gaba da kawata musu wannan abin wala ubuyannahum ajma'in kuma ni ma sai na halakar da su baki da kun ga yace tunda qala rabbi bima agawaitani to shi ma can kuma la ubuwannahum tunda shi ma an halaka shi shi ma sai ya halaka da su yace amma ba illa ibadaka minhumul mukhlas sai dai bayanka waɗanda suke wato masu tsoron Allah waɗanda suke masu yin ikhlasi waɗanda suke wato kifance Allah subhanahu wata'ala da bauta ba su karkatar da ita zuwa ga wani wanda ba shi ba su kadai ne kenan kawai za su gagara za su gagara ka amma in dai ba su ba kowa sai na yace sai ya halaka shi da haka jama'a ita wannan hasala da ke ga iblis ta samo asali ne tun daga zakan mu annabi Adam kuma kun ga ga ta kan kamar da muka ambata ya ce ni shi ba zai yi ba ya sujjada ga annabi to dan haka kuma wannan hasada da wannan girman ka yake ta tahowa kuma har yanzu yana nan da aka kai dan uwa musulmi in ka daga ka san haka nake sai ka san matsayin shaida a wannan ba daga kai ya fara ba ya faro ne tun daga annabi Adam alaihi kuma yana nan yana ci gaba da aikin shi alƙawari ne ya dauka yace wa'anda kadai za ya hiddawa wa'anda kadai abba za ya iya musu ba sai masu yi dan Allah masu yi dan Allah su kadai ne kawai ashe duk wanda ke nan duk aikin da ya tashi yana lura da ikhlas ya yi wannan aikin dan Allah to wannan su ne kadai wanda suke suke tsira daga sharrin shi amma duk wanda ba su bace je nan sai ya halaka nan za mu dakata wa abinda mu kuma sai zama daidai Allah ta baraka ta Allah ta baraka wannan ibada da muke ta azumi Allah ta baraka ta Allah ya karba Allah ya karba